akwai makawanin kuɗi wani shi ne kuma bayan ba ta cikin da zai akwai makawanin kuɗi sama fara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه، الحمد لله رب العالمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا اللهم اثبت جناني واجل حق على لساني واعوذ بك من ان اجلب قدرا واعوذ بك من ان اغتال من تحتي انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينجوها فهجرته الى ما هجر اليه قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الأحادي عشرة حديث نقوم شاتيا وبسندنا المتصل المبارك آه إلى المؤلف وبسنده إلى أن أبي آه أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشي أرويته daga baban Muhammad shi ne Sayyidina Anas a Sayyidina Hassan dan Sayyidina Ali dan Abu Dalib sibbi Rasulillah wanda shi jika ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya halatihi kuma abin shi a kankan shi shi mana masoyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhu yardar Allah ta'ala ya tabbata a gare shi kare yake حفظت من رسول الله ناكي عينك منذ الله صلى الله عليه وسلم يشي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كبر أبن دا يشي ساكو كنتو zuwa ga abin da ba ka kokanton shi ma'ana duk abin da kake kokanto to ka bar shi ka koma abin da ba ka kokanton wannan hadisi ya game mafi yawan ainihin abubuwa duk abin da duk abin da yake sa ka kokanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka bar shi yanzu misali kana sallah sai kake shakkun cewa ka yi fatiha ko baka yi ba kana shakku to kamar wannan shakkun ka koma ya ƙini ka karanta fatiha ko kana shakkun cewa raka uku na yi ko raka hudu kaga yanzu kana da yaƙinin raka uku na hudun ne kake shakka to ka bar wannan na hudun ka koma cewa raka uku kai sai ka ɗaura raka na hudun haka nan duk abin da kake shakka ko kuma abu ne kake shakkun cewa wannan abun haram ne ko halal ne to ka bar shi ka samu wanda ka tabbatar da halalcin zikan ka aika aikata shi ne dai a takaice malan wannan hadisi. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي رواه الترمذي في حديث حسن سيء حديث كيكاوى تنزلتشي الحديث الثاني عشر حديث نقوم نقوم نقوم شابي عن ابي هريره رضي الله عنه ارويت لك سيدنا ابو هريره يرضي الله تعالى يتوفى غريش قال يشي قال رسول الله يشي منذ الله صلى الله عليه وسلم يشي من حسن اسلام المرء شرفه ما لا يعنيه نعم sharkuhu barin mutum ya bar ma la ya alihi abin da ba zai amfane shi ba wannan min musul islamin mar'i yana daga ainihin kyau da shika na musuluncin mutum idan mutum yana so musuluncin shi ya samu kamala ya samu kyautatuwa duk abin da ba zai amfane shi ba ya tattara ya bar shi ya zamo duk lokacin da zai aikata wani aiki ya zamo aiki ne wanda zai amfani shi surutun banza zaman banza yawon banza da duk abin da ba zai amfani ba to mutum ya bar shi ya aikata abin da zai amfani shi wannan yana da ainihin kyau yana daga can ko kuma yana da kamala da ainihin cikin musulunci mutum kaga hadisai ne dai wanda suke shiga cikin dukkan ayyuka kaga wannan hadisi na biyu da muka karanta shi ma yana shiga kusan dukkan ayyuka duk abin da za ka yi kafin ka yi ka tsaya ka dubi abin wannan abin in na yi zai yi amfani ne ko ba zai amfani ba ko ba zai cutar ba in dai ba zai amfani ka ba to ka bar shi kai abin da zai amfani ka shine zai fi sa za ka fi samun kamala da musuluncinka. حديث حسن yake wannan hadisi yake cewa rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito shi wa gairu da wani shi haka da haka ne da kaji lafazin yake na'am الحديث الثالث عشر حديث نقوم شاهكم شكما رويت عن أبي حمزة عن سبي مالك سنين شكير رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله سيدنا أنس هذه من منذ الله صلى الله عليه وسلم جل منذ الله يهجر الله مدينة ما مس أم سليم تدعو كتكاش وجه منذ الله سيدي شكر هما ينعي عن نبيهما قال سيدنا أنس يشي قال رسول الله منذ الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ لا يؤمن أحدكم ɗayanku imanin shi baya shiga hatta yuhibba li yaqihi ma yuhibbu li nafsihi har sai ya so dan uwan shi abin da yake so kai imanin kowa ba zai shiga ba sai ya ji yana so wa ɗan uwan shi musulmi abin da yake so kai ba ana nufin kai din abin da kake da shi ka ɗauka ka bashi ba a zuciyarka duk abin da kake so kanka ya yari ka so ɗan uwanka musulmi su ma su samu da kake nan ka cire hasada ka cire kofe ka cire ainihin jayayya ka cire dukkan abin da zai zo mugunta ga ɗan uwanka ka rike ɗan uwanka kamar ainihin kanka duk abin da kake so Allah ya baka da alkhairi to ka so ɗan uwanka shi ma ya samu wannan yana daga cikin musulunci ko yana daga cikin imanin da yankun zuwa yake sallallahu alaihi رواه البخاري ومسلم في سكر الحديث الرابع عشر حديث أبو شاهد عن ابن مسعود أروي ترك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يشي قال رسول الله يشي منذ الله صلى الله عليه وسلم يشي لا يجل دم امرئ مسلم شنو مسلم مسلمين بايا حلتا وني زبر إلا بإيدا ثلاث سيد دين أبو بكر السيب الزاني bazawari wanda ya taɓa yin aure an kasance shi sannan ya yi zina to wannan kan ainihin rajin zaje amar a jefe shi jininsa ya halatta sannan wannan su bin nafsi rai da rai duk mutumin da ya kashe wani rai ma jinin shi ya halatta arama a kashe shi kamar yadda Allah ma yake ta inna nafsa bin nafsi والتارك لدينه تقوم بين الدين شيء المفارق من جماعة لربوا da ainihin jama'a musulmi mutumin da yana cikin musulunci ya yi ridda ya bar musulunci ya rabu da jama'a musulmi to wannan shi ma ya gurɓata ba za a bar shi ba za a sa shi ya tuba ana masa wa'azi zuwa kwana uku ya ke tuba shi ma jinin shi halarta to banda hanya uku nan ba inda shari'a ta yadda a taɓa jinin mutum musulmi رواه البخاري ومسلم إمام البخاري ومسلم بسوء ويتولى حديثا الحديث الخامس أجرى حديثي نبو مشابير عن أبي هريرة أروي لك سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يشي أن رسول الله منذ الله صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir in mutum da ya imani da Allah da ranar karshe wal yakul khairan idan zai magana ya faɗi alkhairi aw yasmut ko kuma ya sa wanda zai faɗa ba alheri bane ya shiru wannan in dai kana so imanin ke shiga ko in dai zaka bude baki to abin da zaka faɗa ya zama alkhairi in ko ba alheri bane to kai shiru ka ga in kai haka ka huta ranar tashin kiyama ba za ka kama ka da girgirgin harshe ba ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فصلى يكون الايمان بالله لا نكرشه وليكن جاره ya girmama makwabcinsa idan ka ce kana da makwabci to ka karrama shi ka kyautata mashi ka girmama shi kar ka bari shi da yunwa kar ka bari a wulakance da sauran duk abin da za ka iya kyautata mar ka kyautata mar a matsayin makwabcinka ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر لمتون ده ايماني ده الله ده ranar karshe manzo Allah ya ce fayyu kunin bai fahu ya karrama bakon shi idan kai bako to ka karrama shi ka mutunta shi kar ka bar shi shawara da sauransu رواه البخاري ومسلم الإمام البخاري ومسلم في سورة الحديث الحديث السادس عشر حديث نقوم شاشدا عن ابي هريره رضي الله عنه ارويت لك سيدنا ابو هريره قال يتفتى عليه شيء شيء ان رجلا ولمسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يشوى النبي صلى الله عليه وسلم اوصني يشوى يا رسول الله كم وصيه قال النبي يشوى لا تغضب كركرك فشي farajje da miraran mutum nan ya maimaita a maimaice kamar yana ganin karancin wasiyya yana so a ya kara mar wasu wasiyoyi akan wannan amma dai kala la ta gaza manzo Allah bai kara mar akan wannan ba in yace yi mun wasiya sai yace kar kai fushi ya rasulullah yi mun wasiya sai yace kar kai fushi kaga wannan duk yana nuna mana illan da fushi yake janyowa da kuma in mutum ba mai fushi bane ilin alkhairin da rashin fushi zai janyo masa saboda fushi dukkan wasu ainihin sharrorin fushi yana tarawa dan kaga mutum ya tashi ya dauki doka da kanshi ko ya buge wani ko ya yi wani abu wanda karshe zai zo ya dama zaka ga zuciya ce da fushi za ta saka shi manzo Allah ya ce mishi la ta gudun karkai fushi rawal bukari rawal bukari ya rawaito wannan hadisi Allah الحديث السابع عشر حديث نقوم شابك عن أبي يعلى أرويتو لقابو يعلى شدار بن أوس رضي الله عنه سنش شدار أوس ينادى تفتع قريشي عن النبي لقانم صلى الله عليه وسلم قال يشي إن الله كتب الإنسان ألا يا وجب تكيوت ساوى على كل شيء أكن كومي ألا يشوى آسنو إن الله يحب المحسنين wannan kataba ɗin malamai sun mai fassara biyu wasu suka ce Allah ya wajabta ya farlanta kyautatawa a kan komai wasu malamai suka ce a ya wuce wannan Allah ya nemi kyautatawa ne a kan komai kaga ya farlanta a inda a inda ya tabbata a inda ya dace da farlantawa mustahabi ne a inda ya dace da mustahabi amma dai duk abin da mutum zai Allah ya nemi ya kyautata duk abin da za ka yi karka munana bai za ka shantun Allah maɗaukacin sarki ya ce idan za ku yi kisa ko da a ce wani ya yi laifin da za a kashe shi ya ce ba a sinul itilata ku kyautata kisa kar a walar da shi lokacin da ainihin za a zartar da hukuncin kisa a kan shi ya zamo an kashe shi ta hanya mafi sauki ta hanyar da ba zai sha wahala ba amma a ce a samu takobi mai kaifi kawai ana zuwa fille kan shi ta shi kenan ba walar da shi ba. wai za da batun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan za ku yanka kamar dabba za ku yanka ba a zinu zibata ku kyautata yanka kan ku walar da ainihin dabbar ku kyauta da yanka ɗin shine ku hutar da dabban ku ba ta abinci in za ku yanka ta ku ba ta ruwa sannan zo kare ita kare ita a hankali sannan kar a kai ko wuka a gabanta kar a yanka wata wata ta gani da sauransu wani yadda a rukun shafratahu manzo Allah ya ce ɗayan kun zai yanka ya kai ko ta kwaje kai ko wukarsa sannan ya gama yanka wani ne da biya da wani ya hutar da afar yankan kar an yanka dabba amma an daddaure ta tam a indi an tabbatar da ta yanku da ba za ta rayu ba to a kunce ta da shishura da shishura a hankali har ta karasa sannan kuma kar a fara ainihin taba jikin ta sai ta karasa kar a je a ɗauke ta a sata ruwan zafi kamar kaza ko a fara fige ta ko kamar rago ne a fara ainihin fida sai ya yi sanyi zan ya gaba fita gaba daya. Alhaji Sussan min ashar hadisi na goma sha takwas ana bai zarin an wani zarar da sai na bu zarin jumtu bin jinada ta sunan shi kenan jumtu kan junada. Wa abi Abdurrahman da baba Abdurrahman sunan shi goma asu bin Jabal radiyallahu ta'ala anhuma an rasulillah sun wato daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya ce ittaqillah ka ji tsoron Allah har su ma kun ta duk inda kake ka ji tsoron Allah dan duk inda kake kuma ba ko a gurin ai Allah yana tare da kai kuma Allah yana ganin ka Allah yana da iko a kanka yace wa'atbi sayyi'atal hasana ka bibiyi mummunan aiki da kyakkyawa don wa wannan kyakkyawan da kai zai shafe mummunan Allah ma ya ce inda hasanati yuzhibna sayyi'at saboda haka in ka aikata zunubi to kai kokari ka aikata wani aikin alkhairi wanda zai shafe wannan zunubi وخالق الناس بخلق حسن ka ɗabi'anci mutane da kyakkyawan ɗabi'a kai da kowa ku zauna lafiya kowa ka kyautata mishi ka zauna da shi da kyakkyawan ɗabi'a kar ka zauna da mutane da mummunan ɗabi'a rawahu tirmidhi shi rawi wannan hadisi magana yace hadisun hasanun hadisi ne kyakkyawa wa bi bani nusaki a sashin nuska da tirmidhi ma cewa yayi hasanun sahihun hadisin kyakkyawa ne kuma ingantacce الحديث الثالث عشر حديث نقوم عشر عن ابي العباس ارويته لك ابو العباس سنن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما yardan Allah ya tabbata a gare su da shi da baban shi a ƙa'idar masu hadisi idan suka faɗi mutum wanda ya ruwaito hadisi suka faɗi baban shi in ka ji an ce radiyallahu anhu to baban nashi ba musulmi bane amma aka faɗe shi aka faɗi baban ka ji sun ce radiyallahu anhu ma to da shi da baban da musulmi ne kamar Abdullahi bin Abbas kaga Abbas sahabi ne Abdullahi sahabi ne sai a ce radiyallahu anhu ma idan ko ka ji an faɗa an faɗi uba sai ka ji an ce radiyallahu anhu to ya nuna baban ba sahabi bane haka nan wani lokaci za ka ji an faɗi ɗa an faɗi uba an faɗi kaka in an ce radiyallahu anhu to kaga uban da kakan ba sabai bai in ku ga ya ce radiyallahu anhu ma uban da aika da shi mai ruwayan da uban sabai ne kakan ne ba sahabi ba in ku dukkan sabai ne za ka ya ce radiyallahu anhu wannan shi ne istilahi na malaman hadisi na yawwa kamar yanzu misali hadisin da za a ce an Abdurrahman bin Abi Bakar bin Abi Kuhafa misali an ruwaito daga Abdurrahman kaga musulmi ne sahabin annabi ne Ibn Abi Bakar dan sayyidina Abu Bakar sahabin annabi ne Ibn Abi Kuhafa dan Abu Kuhafa baban sayyidina Abu Bakar shi ma sahabi ne kaga nan sai a ce radiyallahu anhum saboda dukkan su sahabbai ne قال عبد الله بن عباس يشي كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا تسنجي إلى باين النبي صلى الله عليه وسلم يوم وترانا هو شي منذ الله أين كيكاوان تبي أنشين زي تبيا هو أجاكي هو لوكي سي يقوي مثل سمتاري كمان إنس عبد الله يجي كان يشيني لم بفن شيني سي يقوي أشي أبايا سي تبي يشي وترانا إلى باين منذ الله صلى الله عليه وسلم فقال سيشي من يا غلام يا كيارو inni uallimuka kalimati ni zan koyar da kai wasu kalmomi wanda za su amfani ka kenan ibadillah yace ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokin Allah ka bi Allah duk abin da ya sa abin da ya umarni ka yi abin da ya hana ka har shi kiyaye Allah ya farka in kai haka kai ma Allah zai kiyaye ka da taimakon shi zai kiyaye ka ka karrama wanci da sauransu ibadillah da yake ka kiyaye Allah da jirhu tujaka za ka same shi a gabanka in ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye ainihin umarnin Allah ka hannu da abin da yana kullum sai ka riga samun duk abin da za ka yi sai ka ga Allah shi ne jagoranka Allah shi ne a gabanka shi ne zai umarce ka da yin komai za su halta fas'alillah idan za ka yi roƙo ka roƙi Allah duk abin da za ka roƙa Allah ke ba da shi ka fara ka roƙi Allah wai zasta anta idan za ka nemi taimako ma fastin billah ka nemi taimako da Allah ma'ana dukkan al'amuran ka bai da shi zuwa ga Allah wa alam kai sanin annal ummata al'umman nan gaba daya ta bai ce al'umman musulmi ko al'umman manzo Allah ko al'umman kaza ba tun daga annabi Adamu har zuwa mutum na ƙarshe da wani jama'adda za su taru gaba daya sai mijin ala an yanfa uka a bisa suna so su amfani da bishekin da wani abu annabi ya ce lam yanfa uka ba za su amfani ka da komai ba illa bi shay'in karka taba wallahu laka sai dai su amfani ka da abin da dama Allah ya riga ya rubuta rabon ka yau duk garin nan ko duk ƙasar nan da za su taru ce suna so su mai da kai miliyoniya a ce ya za a yi kowa ya kawo naira ɗari ɗari a haɗa a mai da wani miliyoniya to ba su isa ba sai iya abin da Allah ya rubuta cewa wannan abin rabon ka ne shi kaɗai za ka samu. wayin jama'u wayin jama'u da kuma jama'a gaba ɗaya al'umma za su taru ala an yadurruka bisa su cutar da kai bi shay'in da wani abu lam yadurruka ba za su cutar da kai ba illa bi shay'in sai da abin da karka taba wuzawa alaika da ba Allah ya rubuta shi a kanka yau in ka ga jama'a an taru sun yi tasiri a kanka to wannan abin da suka ma dama Allah ya kaddara ya rubuta ko su yi ko kar su yi dama in lokaci ya yi dole wannan abin zai faru da kai rubiyatul aqlamu manzo Allah ya ce an riga an rubuta wannan kaddaran wajen kwatin su an ɗage alƙalamin wajen kwatin su takardun masu su rushe. A yanzu ko mai rubutun allo idan aka ce ya rubuta allon ya ɗauke alƙalamin rubutun ya bushe kaga ai ko kuskure ne in aka zo za a kankare ai an samu matsala a gurin. Lalle kuma Allah madaukakin sarki duk abin da zai rubuta kaddararsa ce an riga an gama rubutun an ɗauke alƙalamin takardar ta bushe saboda haka lokaci ake jira in lokacin ya yi dole wannan abin. Na'am. rawahu tirmidhi shi rawaito wannan hadisin kaga wayannan hadisan idan mutum zai mai da hankali akan su sai ka ga ba abin da zai dame shi duk abin da ya faru ka san yana tafiya akan kaddara ne in ka ga ya faru kawai dama haka Allah ya kaddara lokaci ake jira lokacin da yake abin ya faru duk abin da kai baka samu ba dama haka Allah ya kaddara wannan abin ba za ka same shi ba sai ka zauna lafiya وقال ترمذي رواه ترمذي ما هو ترمذي رويته عن حديث وقال يجي حسن صحيح حديث كيكاوني إن تجي نعم وفي رواية غير ترمذي أشكون ولي رواية أول ترمذي يجي إن فضل الله كي الله تجده أمامك كم يجي تجده تجاهك با أنا كم يجي تجده أمامك لا تساميش عن بنك فأرب إلى الله كسنزوك الله معناك بوتا وألا ka kaskantar da kanka ga Allah ka koma ga Allah birra ka'i a cikin yalwa lokacin da kake zaman lafiya kake cikin wadata ka koma ga Allah ka bauta mar kai ta zikiri da yawa kai ta salati kai ta ainihin istighfari da sauran dai dukkan ayyuka alkhairi to ya arifka fi shiddati Allah zai san da kai lokacin da ka shiga tsanani so jewa sai ka ga mutum idan wani abu na tsanani ya faru sai ka ga ya ɗimauce addu'ar ma ya kasa amma sai ka ga Allah ya fidda shi saboda me saboda lokacin da yake zaune lafiya yayin addu'a yayin addu'a ya bauta wa Allah ya shiga bayan Allah to duk lokacin da tsanani ya zo kuma sai Allah ya tsira da shi Allah ya san shi kamar yadda ya tuna da Allah lokacin da yake cikin ainihin yabo walam kai sanin anna ma afla ka duk abin da ka ga kuskure maka lam yakun yusi maka daman ba zai sanin ka ba wa ma asabaka duk abin da ka ga ya same ka kuma lam yakun yusi haka wannan abin ba zai taba yi ya kuskure maka ba walam kai sanin annan nasra ma sabri shi ainihin taimakon Allah yana tare da hakuri in abu ya same ka in kana so Allah ya taimake ka to hada da hakuri in kai hakuri za ka ga taimakon Allah ya zo amma da za ka yi raki sai a barka da rakin a ga yadda za ka yi wannan faraja kuma yayewan bakin ciki ma'alkalmi yana tare da bakin cikin kafin ka samu yayewan bakin ciki sai abin bakin ciki ya zo ya karfe ka kamar kana ganin abin ba zai yayu ba sai Allah ya kawo yayewa kuma sai Allah ya yi maka wa anna ma al-usri yusra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa anna wa anna yusra kuma lalle akwai wani sauki ma al-usri tare da tsanani duk wani tsananin da ya zo in kai hakuri to sauki yana biye da shi babu wani tsanani wanda Allah zai kawo wanda bai kawo ainihin saukin shi ba Allah ma yace sayji alallahu ma da tsanani yusra duk tsananin da kuka shiga inda kuna da imani ku yi hakuri da sannu Allah zai kawo muku saukin abin الحديث الشهور حديث الشهور عن أبي مسعود دقام مسعود عقبة بن أمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال يشي قال رسول الله يشي منزوع الله صلى الله عليه وسلم يشي إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستهي فسنا ما شئت لا إله إلا الله الله صلى الله عليه وسلم يشي ونن أينين كلمة na cewa izalam tasai idan dai kai mara kunya ne ba ka da kunya to ko suna ma shi da kai duk abin da kake so za ka tafi da gabanka za ka tafi da jaza'in wannan manzo Allah ya ce to wannan kalman mimma ajrakan nasu yana daga abin da mutane suka riska min kalami rubutul ula daga maganar annabawan farko ma'ana wannan tun annabawan farko sun yi wa'azi da shi saboda haka duk abin da za ka wannan kamar tahdidi ne aka yi in dai har ba ka da kunya to aikata duk abin da kake so za ka je ka gamu da sakamakon abin. Rawar Bukhari, Imam Bukhari shi ruwaito wannan hadisi. Ko a Qur'ani ba Allah na cewa imanu ma shi dun ba. Ku duk ba aikata duk abin da kuke so za ku zo ku gamu da mu in ji ma in ji wa Allah wa ɗaukacin sarki. Al-hadisu radiyo ishirin, hadisi na ishirin da ɗaya an abi amrin abu ya tura ga abu amrin wakila abi amrata wasu malamai suka ce sunan shi abu amrata sunan shi da aini wannan abu amrin da abu amrata duk alkunyansa ne ainihin sunan shi shine sufyan ibn abdullahi as-sakafi sufyan as-sakafi kenan radiyallahu anhu kana yace قلت يا رسول الله صلى الله yace wata rana عليه وسلم na ce wa manzo Allah ya ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallam kulli fi islami qawlan la as'alu anhu ahadan yace ka gaya min wani magana a cikin musulunci muhimmi wanda ba zan tambayi kowa ba gairata in ba kai ba Kala annabi ya ce to saurari ya ce kul amantu billahi ka ce na yi imani da Allah ka inganta imaninka sun wasta in sannan ka daidaita ka tsaya akan wannan imanin duk abin da Allah ya umarni ka aikata duk abin da Allah ya hana ka ka daidaita ka tsaya a kai ka kuwa a Qur'ani ma yace innal ladzina innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu yace tatanazzalu alayhim tatanazzalu alayhim malaikatu Allah ta kafu ba ta zuwa zuwa karshe kaga kuwa wanda ya aikata wannan karshe mala'iku ne za su zo su rike cewa kai ka ji tsoro muna nan tare da kai a duniya a rayuwar ma muna nan tare da kai mu ko wanka aljanna ne to shi ne Allah manzo Allah ya ce ka ce da yi imani da Allah sai ka daidaita ka tsaya imanin ka tsaya daidai kar ka saba wa Allah ka bi Allah daidai kenan الحديث الثاني والعشرون حديث عشرين دبيو عن أبي عبد الله سنن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يشي أن رجلا ولمتم سأل رسول الله يا تنبئي من دون الله صلى الله عليه وسلم فقال ليزو يشي أرأيت أكاسن شي مجلس من دون الله صلى الله عليه وسلم مجلس علينا توشن عينين الديني kowa in ya zo zai tambayi manzo Allah abin da ya daure mar kai sai annabi ya warware mar mutumin nan da ya zo ya ce fagala ya ce a ra'aita ya rasulullahi ba ni labari mai yanzu kana ganin idza sallaitu makatubati idan na sallaci sallolin farilla ban yi komai ba sai su wasumtu ramadana nayi azumin watan ramadana wa alantu halala na lalta halal wa haramtu harama na haramta haram yace walim azid ala zalika shay'an ban kara komai akan wannan ba adkulun jannata ya rasulullahi ne haka zan shiga aljanna kana da am annabi yace kwarai za ka shiga aljanna a yanzu anan bai faɗi azumi ba ko bai faɗi bai faɗi ainihin azumi ba ko yawa ya faɗi azumi bai faɗi zakka ba bai faɗi haji ba mu manzo Allah ya ce za ka shiga aljanna malamai sai suka yi tawili suka ce ai wata ƙila a lokacin ba wajabta ainihin azumi da hajin ba ne wasu kuma suka ce a'a shi ɗin ba ba ba wajabta zakka da ainihin haji ba wasu suka ce a'a shi ɗin ai zakka da haji sai mutumin da yake da hali shi ɗin manzo Allah ya sani ba shi da kuɗin da zai zakka ba shi da halin zuwa haji kaga iya wanda yake da hali yace in yayi bai ƙara komai ba zai shiga aljanna annabi yace hakika za ka shiga na'am aha kuma na rambil harama ma'anar cewa in na ramta haram ai kiji talabtu in nan ya tsanci haram ko ma'ana anan tunanana ma'anan na halin taron ai fa'altu na aikata shi muta idan hillahu ina mai kudurci halancin shi to haka nan dai malamai sun yi bayanai wasu malamai sun yi bayani suka ce wajen haramtu na harama din nan na ya shigar da ainihin rashin zakka da rashin hajji duk mutumin da yake da kuɗi yake yin zakka ya aikata haram ko duk mutumin da yake da hali yake zuwa aikin haji nan ma yake taron ka da yake wa haramtul harama ya shigar da wannan da haka nan je malamai sun yi fassarori kan wannan hadisi al-hadithu salim wa thalith wa ishruna hadisi ne 23 an abi malik an wato daga baban malik al-harith ibn yasin al-harith ibn yasin al-ash'ari radiyallahu anhu qala yace قال رسول الله يجي منذ الله صلى الله عليه وسلم يجي الطهور تركي tsafta shaɗin imani ya ce tsagi ne rabi ne na imani idan mutum ya yi tsarki ya samu ainihin rabin imani walhamdulillah idan da ulmizana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faɗin alhamdulillah kuma yana cika ma'aunin aiki ba yana cewa ku man sa'udan mawazinu ba don kana so ma'aunin aikin ka yi nauyin da za ka je aljanna ka yawaita wannan zikirin na alhamdulillah alhamdulillah wa subhanallahi walhamdulillah manzo Allah yake ko gudun subhanallahi da alhamdulillah tamla'ani suna cikawa agogo wato shakka ne na mai ruwaya ko kuma cewa ya tamla'u ma baina samai wal ardi subhanallahi walhamdulillah tana cika ko suna cika tsakanin sama da ƙasa da ainihin lada idan mutum yana so ya samu lada mai yawa wanda yawan ladan zai iya cikar sama da ƙasa da a ce jiki ne ladan to ya yawaita faɗin wannan tasbihin subhanallahi walhamdulillah dan ko lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Isra'i da ya gamu da Annabi Ibrahim sai ya ce kai wa ainihin al'ummanka albishir da cewa Allah ya gina musu aljanna amma ainihin aljanna din nan ya ce fili ne gine-ginen aljanna shine wannan ayyuka na alkhairi da mutum zai aikata idan mutum ya aikata farillu zai samu shiga aljanna amma gine-ginen cikin aljanna da kayan jin daɗi su ne waɗannan ainihin tasbihi da zai yi da tahmidi da zai yi da sauran ainihin ibadu da zai wanda ba na farilla ba wasalatu nurun manzo Allah yake ita sallah kuma haske ce a kabari duk mutumin da yake yawaita sallah to wannan sallah zai zama war haske ranan da ainihin babu haske sai hasken Allah wa sadaqatu burhanun sadaka kuma za ta zama hujja ga mutum ranar tashin kiyama sadakan nan wasu malamai suka ce ana nufin zakka wasu suka ce dukkan sadaka gaba daya wasauru biya'un haƙuri kuma zai zama ƙyalli ne ga mutum zai haska masa ranar da kowa yake buƙatar haske Allah yana cewa nuru yusqa bayna aydihim aha to a wannan ranar sadaka zai zama haƙuri zai zama ƙyalli da haske ga mutum wal qur'anu shi ko al qur'ani hujjatun laka hujja ce gare ka in kai aiki da shi ranar tashin kiyama in ka tsaya da qur'ani ka karanta shi ka haddace shi ka san ma'anar shi ka aiki da shi to ranar tashin kiyama qur'ani shine zai zama hujja gare ka duk abin da za a tambaya qur'ani zai zo ya tsaya ma shine zai ba da amsa zai cece ka zai tabbatar da cewa kai mutumin kirki ne ka tsaya ka yi aiki da shi awaraita ko kuma Qur'ani ya zama hujja a kanta idan ba ka yi aiki da shi ba shi zai ba da ainihin hujja a kanka cewa ka wulakanta shi ka karanta shi ka yin aiki da shi ka yi kaza ka yi kaza har ya je jefa ka wuta Allah ya kiyaye kullum nasi ma'aiki ya ce dukkan mutane ya fito kowa za ka ga yana sammako in gari ya waye kowa zai fita ya ce a wannan fitan ba ba'i'un nafsahu za ka samu mai siyar da kanshi a wannan cinikin kuma ko mu uki kuha za ka samu akwai wanda zai siyar da kan shi yan tata daga wuta a mu bi kuha ko kuma wanda zai je siyar da kan shi ya halakar da ainihin kan nashi wato wajen siyarwa yan tashi da wuta shine ainihin siyarwa Allah kan shi inna Allah ashtara min al-mu'minina amwalahum wa anfusahum yace be bi anna lahum jannah ko ye Allah ya siya rayukan su da ainihin dukiyarsu da cewa zai ba su aljanna kaga mutum ya shiga aljanna ya yanta ran shi wanda ya rakar da shi ko wanda ya je mishi dan ya sayar da kanshi ga shedan ya aikata abin da shedan ya yi umarni to kaga wannan shi kuma ya halaka kanshi rawa muslim da wa muslim su suka rawaito wannan hadisi الحديث الرابع والعشرون حديث إلى عشرين دوله عن أبي ذر أرويت لك أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي لك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه شكا أبن من الله ثم يرويت لك أبو ذر عز وجل وأن حديث إليه ليس يكتو حديث القدسي حديث من الله يرويت لك الله أنه قال الله ملوك تلك يا شيء يا عبادي يا باينا inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta wa kaina zalunci wa ja'altuhu bainakum muharraman kuma na sanya zalunci ne ya zama abin haramtawa gare ku yana cewa inna allaha la yazlimu mithqala zarra saboda haka fa la tazalamu farku da ya ibadi ya bayina kullukum dallun kowane ɗaya daga cikin ku batacce ne illa man hadaitu sai wanda na shiryar da shi fastaduni ku nemi shiryarwa ta ya Allah ka shiryar da mu ajikum Allah ya ku nemi shiryar da ku zan shiryar da ku ya ibadi ya bayina kullukum ja'iun kowane ɗaya daga cikin ku mai yunwa ne illa man aba'amtuhu sai wanda na ciyar da shi fastaɗe muni ku nemi ciyarwa ta a ɗayan ku zan ciyar da ku Allah bai ciyar da kai ba ga abincin amma ko sai kai kwanan yunwa ba hausa suna cewa ga koshi ga kwanan yunwa ba in Allah bai ciyar da mutum ba sai ka ga ya ci abincin ya ci abincin amma kuma har yanzu yunwa ba ta wani jikin shi ba ko kuma ya kasa koshi ko abincin ya kimar amfani amma idan ka nemi ciyarwar Allah in Allah ya ciyar da kai zai ga wani ma bai cin ba ma zai ga kuma ya koshi ya ibadi ya bayina kullukum arin yace kowannen ku matsareci ne illa man ka sauko sai wanda ya tubatar da shi bastaka sumi Allah yace ku nemi tubatarwa na asuku zan tubatar da ku Allah tubatar da mu ya ibadi ya bayina innakum tuqti'una bil-layli wan-nahar yace ku kan kuna ta kuskure dare da rana wa ana amfiru dunuba jami'a ni kuma ina gafarta zunubai gaba ɗaya in kun nemi gafartawa ta saboda haka fastaghfiru ni ku nemi gafarta amfiru lakum zan gafarta muku ya ibadi ya bayina innakum cewa ku fa lan tablughu durri har abada ba ku isa ku cutar da ni ba ba tablughu ni balle ku cutar da ni wallan tablughu naf'i har abada ba ku isa ku amfane ni da komai ba ba tanfa'u ni balle a ce ku amfani ya ibadi ya bayina law anna awwalakum da ce na farkon ku wa akhirakum da na karshen ku wa insakum da mutanen ku wa jinnakum da aljanun ku kanu da za su kasance ce ala atika kalbi rajulin wahidin minkum a bisa mafi tsoron Allah zuciyar da da cikin ku a samu a cikin ku wanda ya fi kowa tsoron Allah sai jama'a gaba ɗaya su zama irin wannan zuciyar tashi kowa ya zama ta dini ya zama mai tsoron Allah ma za da zalika fi mulki shay'a Allah ya ce wannan tsoron Allah da kuka tare gaba ɗaya kuka yi biyayya ga Allah ya ce wannan ba zai tsara komai a mulki na ba yanzu mulkin duniya mai mulki idan aka taru aka wanta wayewa zai mallaka kaga ba wanda zai mallaka idan ko gaba ɗaya aka taru aka wani baya kowa ya bi shi kaga a nan ne zai ji daɗin mulki a nan ne mulkin shi zai amfani to Allah ya ce wannan ba zai amfani komai a mulki na ba ba zai tsara komai a mulki na ba ya ibadi ya bayina لو أن أولكم يأتين بركمكم وآخركم من أجلكم وإنسكم بمتعلمكم وجنكم بأجلكم كان ذات تزنشي على أفجر ألف رجل واحد أبسا مفي بجري ومفي فاجرشي نزوتي أن إلى شكوك أدوب أغا وانده يكو بجرا يكو فاجرشي يبي إسكنشي أشياء دوكا فاي جوائز زمو إلم ونن ألا أشياء ما نقص ذلك من ملكي شيئا ونن تاوان ناكد ونن بجري وان وزي لجي komai a mulki na ba. Ya imani ya bayina, lau an na awwalakum da ake na farkonku, wa akhirakum da na ƙarshenku, wa insakum da mutanenku, wa jinnakum da aljanunku, kamu da ake za su zo su tsaya. Fi sa'idin wahidin a fili ɗaya gaba ɗaya hadisin Allah kaf a zuwa tsaya a fili ɗaya. Ba sa nuni gaba ɗaya su roƙe ni in ji Allah kowa ya roƙi abin da yake bukata. Ba a ɗaya kulle insani an ba wa kowane mutum mas'alatahu abin da yake roƙo Allah ya ce to wannan ma na ƙasa zalika bi ma indi ba abin da yin haka nan ke rage daga abin da yake wuri na haka ne ba illa kama yanqusul mikiyatu idza ursila al-bara Allah ya ce da duk gaba ɗaya bayi za a taru kowa ya faɗi abin da yake so a biya mar bukata ko abin da kake son nan ba kurewan bukatan ka Allah ina son ka bani gida girman shi ya fi garin nan ma ka bani motoci ya fi dubu kamar komai ka faɗa kuma kowa a bashi abin da yake bukata Allah ya ce wannan abin da na ba ku din ba zai rage komai a abin da yake da shi ba illa kama yanqusul mikyadu idza udkhila al-bahara yace sai dai kaman yadda wai abin da zai rage kogi idan aka ɗauko allura aka ɗosana shi a cikin kogi. Yanzu ko tawada ne a kurtu sai ka ɗauki alƙalami kaɗan ɗosani tawada za ka tawada ya ragu? To balle a samu babban kogi an shan kogi ba shi ne kamar Baharmaliya din nan ko kamar teku na Lagos din nan a ɗauko allura a ce ka sa kan alluran kaɗan ɗosani ruwan nan yaya tekun nan zai ragu don wannan ɗosanin? to haka nan duk abin da Allah ya bayar din nan ya ce ba abin da zai rage mulkin Allah wannan din ma an faɗa dan hankali ya gane ne amma ya wannan din ma ba zai ragu a mulkin Allah saboda Allah ya ce ba inda ku yabbar ba da tsayi ba ya ibadi ya bayina inna ma hiya amalukum yace kadai wannan ayyukan ku ne ko siya da kuma wanda zan kiyaye da gare ku kowa ya aikata abin da zai aikata sun wa uwafikum sannan in cika muku in cika wa kowa iya aikin sa idan yau gashi kuna aiki muna sa ana kiyayewa har Allah ya wakilta malaiku kiraman katibin ya rabu na mata falo ko ko ina alaikum la tuzil kiraman katibin ya rabu na mata falo malaiku ne suna na gefen dama da hagu in kai alkhairi na dama ya rubuta in kai sharri karshe na hagu ya rubuta to wannan rubutun da suke yi Allah ya ce muna kiyaye aikin ku gare ku ne sannan ranar tashin kiyama mu cika wa kowa irin aikinsa ba wanda za ta wuya ba wanda ainihin za ta saboda haka fa man waje da kairan duk mutumin da ya ga alkhairi ya samu alkhairi to kun ya maji Allah ya gode wa Allah Allah ne masa muwafaka ya aikata wannan alkhairi wa man waje da kairan zalika wanda ya samu wani haka ya samu aikin sa ba alkhairi ba to bala ya ruman da misalan sau kar ya zargi kowa sai kan shi tunda iya abin da za a bar ya aikata alkhairi amma shi ne yake رواه مسلم إمام مسلم شير ويتون حديث الحديث الخامس والعشرون حديث عشرين دبيا عن أبي يزيد بو عن أبي ذر أروي فرق سيدنا أبو ذر رضي الله عنه يشي أن ناسا من أصحاب رسول الله يشي وسمت يعني لك صحابهم من الله صلى الله عليه وسلم قالوا سنشي وللنبي سنشي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ya ma'aikin Allah zaɓa alu dukuri bil ujuri masu yawan dukiya sun tafi da dadan ya rasulallah annabi ya ce me ba halka ce ko sallu na kama na salli suna sallah kamar yadda muke sallah waya sumu na kama na sumu suna azumi kamar yadda muke azumi amma bambancin mu da su wai tasaddaquna bi huduri amwalihim suna sadaka da ainihin sauran dukiyarsu idan kai amfani abin da ya rabu suna bayarwa sadaka mu kuma talakawa ne ba mu da abin da za mu yi sadaka da shi yasa muka ce sun tafi da lada faɗaɗa sai annabi ya ce awon da yin sakali ta anallahu da kuma ta saddaku na bihi annabi ya ce kuma ba Allah ya sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi ba kuma sun tafi ya ta ce ya rasulullah da me za mu yi sadaka ya ce inna bi kulli tasbihatin sadaqata ya ce ai duk tasbihi subhanallah in ka faɗa za a baka ladan sadaka wa bi kulli tasbihatin dukkan ka ba Allahu akbar sadaqatan za a baka ladan sadaka وكل جميلة يمكن حمد الحمد لله سلكة زعبا كسبنا سلكة وكل جميلة يمكن لا إله لا إله إلا الله أنت ولا سلكة زعبا كسبنا سلكة كأن أنا كل متي يسلى ya ɗauki shirbi ya yi subhanan layi talatin da uku alhamdulillah ya kallahu akbaraka ya cike da kalmar shahada kamar ya yi sadaka ɗaya bayan ɗaya kamar sau ɗari ne haka nan kuma haka kawai ma in ka faɗa kana faɗa Allah zai baka ladan sadaka wani bin marufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace umurni da kyakkyawan aiki ma kai sadakatan Allah zai baka ladan sadaka wala in an munkari in kai yani daga ainihin mummunan aiki ma sadakatan za a baka ladan sadaka annabi yace kai wa fi budi ahadikum sadakatan a cikin dokan ɗayan ku mana matar ɗayan ku idan mutum ya je ya saduwa da suna da ita nan ma za a bashi ladan sadaka قالوا وانا يزابي كشي يا رسول الله يا ما شاء الله صلى الله عليه وسلم ai a fi a duna shawatahu yanzu ɗaya mu zai je ya biya sha'awar ya je biya bukatan shi ya je ji daɗin sha'awarsa ko ya kunu da biya ajiran kuma ya kasance ya wai kunu da biya ajiran kuma ya samu dada cikin wannan biyan bukatan wannan abu ai na biyan bukatan shi ne na sha'awar shi ne kuma ya je gabatar da sha'awar ya samu dada فقال سي أنني النبي يأتي يشهد أرأيتم كمان لا بالي لو وضعها في رامي da a ce wannan gabar tashi da ya je ya yi suna ɗinnan da ya ji ya aza ta cikin haramun da matar banza ya je ne ba a kana alayhi wuzur yanzu zai samu zunubi kaga amsa shi ne eh duk mutumin da ya je zina ai dole za a rubuta mai zunubi annabi ya ce to fa kazalika haka nan idza wada bil fil harami idan je an wannan gabata cikin halan kana da ajrun da ya samu rada. Wa muslim